أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن للمتقين مفازا hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba ubangiji yace haƙiƙa innal muttaqina mafazan wannan jawaba da aka faɗa na yan wuta Allah kiyaye mu an ce labisina fiha ahqaban la yadhuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghassaqa su yan wuta kenan wanda za su zauna cikin waɗannan walalu da yawa kuma a haƙa mun riga mun ji hukubi wato inda an shiga an dawoma kenan Allah ya ce to amma banda waɗansu innal muttaqina inna mafazan haƙiƙa babban rabo ya tabbata lil muttaqina ga masu tsoron Allah su kan lokacin da waɗancan suke cikin wahala cikin damuwa su masu takawa to ba sa ciki suna cikin babban rabo babban rabon nan ne Allah ya fassara muna da haka dal muttaqina mafazan hada'iqa suna cikin wato gonakai lambuna kenan gadina wadda take da abubuwa na itace masu 'ya'ya da kuma abubuwa na ƙananan tsire-tsire masu yaya da kuma waɗanda za a ci tsire-tsire ɗin wanda ba yayansu ake ci ba duka dai ga ruwa ga komai a ciki cikin jin daɗi suna da gonakai wa anaban kuma suna da manyan itace wannan anab jam'i ne na inabi to amma abin da yasa in aka yi magana duka cikin ƙur'ani ba ka jin ana batun mangoro ko ayaba ko abin da ya kama da su irin wanda muke da sunan saboda su a lokacin cikinsu ake saukar da ƙur'ani da an ce musu mangoro ai ba san mangoro ba saboda haka tunda za a ba su misali sai a yi musu misali itacen da suka sani to amma abin nuhi har itacen da muka sani to duka akwai saboda kula da wafiha ma tashtahihi al-anfus wa taludhu al-ayun cikin aljanna duk abin da rayuwa ka so to akwai innal muttaqina mafazan hadaika wa anaban wa kawaiba atraban sannan kuma ga mata tsaran juna ba su riga suka tsufa ba bakin 17 zuwa 18 zuwa 20 na'am ko kuma abin da ya wuce haka wa kawai ba a turaban wa kasan da haƙan wa kasan da haƙa wa kasan da haƙa sannan ga kofufuka wanda suke da haƙan cike da ruwa idan ruwan mutum ke shawa kuma cike da giya idan giyar mutum ke shawa cike da nono idan nono mutum yake shawa kuma cike da zuma idan zuma mutum yake shawa gashi nan wato kofi wanda yake an cika shi da abin sha sai a ce masa diha da ha wato da hikun kenan saboda haka wa kasan da haƙa ga kofuka makare da abubuwan da suke so na shawa ba a yi batun ci ba tun da kofi aka yi magana kaga ci sai dai a yi batun kwanna ko korai amma ba cikin kofi ake ci ba mafi yawa sai dai a sha wa kasan da haƙan da kuma kofuka wanda suke cike da abubuwan sha لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba la yasma'una su yan aljanna idan suka shiga aljanna din nan Allah ya sa da mu a ciki la yasma'una ba saji fiha a cikin aljanna din nan lagawan batun banza wala kidhaban ko karyata juna irin yadda aka saba a duniya idan an ce an koshi mafi yawa sai kaji ana faɗin maganganu ai abin da ya kaza shi ya kaza da ƙarya da gaskiya duka sai ai ta faɗa balle fa idan giya aka sha can ubangiji ya gaya mana la yusaddauna an hawa la yanzihun wa faqiyatu mimma takhayyarun wa la mutayr mimma ishtahun wa hurun in ka amsalul ulul makarun an riga an jera su giya ga ta nan wadda ba ta bugarwa to idan kofin na giya ne mutum ke sha'awa ya kasance kasan da hakan kofin magare da giya mutum ya sha to ba irin eh, giyar duniya ba ce wadda idan an sha sai kai ta jin maganganun lagau wato maganar banza wannan ya zagi wannan wannan ai abin da ya kaza shi ya yi kaza ba kai ai ba kaza ba sun bugu suna faɗin miyagun maganganu wani kuma ya ta zage-zage lokaci su yi ta ba juna kashi wanga ya bugi wannan wanga ya bugi wannan to ba irin giyar duniya ba ce idan sun sha sun koshi sun yi tatil to lasma'una ba sa ji abin da ya sa aka ba ce yusma'una ce yasma'una saboda su din ne da kansu suke a cikin aljannar kuma su ne suka sha kuma an ce da aka yi maganar fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazatin lisharibina aka ce giya mai dadi ga mashaya masu sha tunda duniya wani bai sha to kila an je ma lahira ce kai ni dai giyan nan ba na santa to saboda shi aka ce la yasma'una fiha lagawan ba sajin maganar banza shine lagau wato shi ma'anar lagau maganar banza to maganar banza akwai maganar da ba ta da a faɗe ta sai ka ji ba ko gane ma'anarta ba ta zo maganar banza sannan akwai maganar da ka gane ma'anarta amma maganar banza ce a wurinka mutu ya ce wane baka ji wane ya ce kaza da kaza ce kai da Allah bi da shi maganar banza ke yi amma ai ka gane maganar da ya faɗa amma wurinka maganar ce maganar banza to maganar banza za ta kai ma kamar kala biyu zuwa uku wannan na farko maganar san ba a gane abin da ake nufi ba ta zama lagau to to in mahaushen giya wani lokaci a duniya suka sha giya ai za su yi maganar da ba ko sa abin da suke faɗa ba wallahi tallahi kaza kaza ba mutum bai iya gane ba abin da suke faɗa ba harshen ma ya kari ba a fahimta abin da suke faɗa sannan wani lokaci za su faɗi abin da ake fahimta ba an ce mutum ya sha giya bai ce ya saki matarsa an ce tasa kuma ya sha giya ya tatil ya ce na zaki ki zaki tamanin sai a ɗebe mai guda saba'in da uku a bar mai uku a ce to wancan ya ta yi banza a ce to ai bai da hankali saboda ai asali in mutum ya saki matarsa bai da hankali to sakin bai yi ba ta amma wannan aiki ya ja maka rashin hankali to kaga wannan lagawu ne amma maganar ce ta banza amma an san ma'anarta to gaskiya aljanna babu wannan la samuna fiya lagawan walakin zaban ko kare ta juna ai ba haka akai ba ƙarya kake ƙarya kake kai dai ne kai ƙarya kai daga nan sai a buge buge kenan to babu wannan a cikin aljanna
جزاء من ربك عطاء حسابا jaza'an min rabbika ata'an hisaba wannan duka jaza'an sakamako ne aka yi maka kai dan adam wanda aka yi wa wa'azi ka karbi wa'azin da aka yi maka din baka karyatar ba dama suran da muka fito da an yi magana sai a ce wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata ranar ga masu karyatawa to kai sa'a duk in kaji Allah zai ce fakazzabuhu fa ahlakanahu fakazzabuhu fa ahlakanahu na turo manzo sun karyata shi ni ko na halaka su na turo manzo sun karyata shi ni ko na halaka su to wannan jaza'an jaza'an min rabbika sakamako ne daga ubangijinka an yi musu wa'azi an turo musu manzanni manzannin sun daga sun bar musu halifofinsu sun yadda da maganganun suka faɗa min rabbika to yasa ya zama ya zai musu sakamako daga ubangijinka ata'an baiwa ce za min rabbika ata'an hisaba wato baiwa ce wadda Allah yayi musu wanda yake daidai da su hisaban kamar an riga an yi bincike abin ya zama daidai da su kamar ya zama cikin hisabi kenan na bincike a lissafa komi a ƙididdige dama ai komi din ba za a bari ba la yugadiru mali hadha alkitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha jaza'an min rabbika ata'an hisaban sakamako ne daga ubangijinka ata'an baiwa ce hisaban wadda aka yi mutum daidai binciken abin da ya dace da shi رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا wannan ubangijin nan da aka ce jaza'an min rabbika aljannan nan sakamako ne ga ubangijinka Allah tabaraka wa ta'ala to sifan sa ne rabbis samawati wal ardi shi yasa ba a ce rabbus samawati wal ardi ba sai aka yi wasali kasa saboda kula da ka'idan min rabbika wancan da aka faɗa ya za a min rabbika a bani hisaban rabbi samawati wal ardi ubangijin sama da ƙasa wato samawacin nan jam'i ne na sama shi ko al'ardi ba ta cika zowa da jam'i ba sai dai ta zo haka amma ma'anar jam'i ne cikin ƙur'ani ma ina ga babu jam'in ardu sai dai kila a hadisi masamawa sabu ko shine akwai dai arduna a cikin hadisi amma dai a cikin qur'ani babu arduna yazo kan sifa na jam'i haka a ka'idan arbiya to amma ai kamar ruwa ne kaga alma'u in ga ce ma'u anzalna minas sama'i ma'an dahuran mun saukar da ruwa masu tsalki daga sama to kaga ruwa baka samun jam'in su ko da hausa ma in ka ce ruwa yan kaɗan da masu yawa duka guda ne to shi yasa ƙasan ma yana yi wakili saboda yawan ta ne shi yasa ba a cika kawo jam'in ta ba a rubuce sai da an ce ƙasa shi kenan in yar kaɗan ne ce kan jimka inda yawa ce in ma duka bakwai ɗin ne da duka to duk ne sunan su ardu amma shi sama to ya zo da jam'i saboda samar ai kaga dunkule take ba kamar ƙasa ba sai dai fafata kanahuma waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin na'am rabbi samawati wal ardi ubangijin nan da ya ba su wannan aljanna wanda ya bakin wuta wancan mugun sakamako shine ubangijin sama da ƙasa rabbi samawati wal ardi wama bainahuma da abin da yake tsakanin su mu dinnan da halittu tsire-tsire da dabbobin ruwa da na tudu da mala'ikun da suke a cikin sama ma da al'arkin da kursi da komai da komai bai na huma ne abinda yake tsakanin sama da ƙasar ne ko dai yana cikin saman ko yana cikin ƙasa ko kuma yana bayan ƙasa rabbi samatul ardi ma baina huma shine rabbi samatul ardi ma baina rahman shine mai suna ar-rahman la yamlikuna min khitaban ai bari kaji inji Allah kai wannan ranar ai la yamlikuna mutane ba sa iya ba su da damar yamlikuna na mulku ne wannan wai rashin dama ne yamlikuna min khitaban ba su da damar su yi magana gaban Allah ranar kiyama ba saboda ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fushi irin fushin da bai taba yi ba ba zai taba irinsa ba wannan ranar da za a yi busan nan kowa da kowa ya tashi za a shekara arba'in ba in ba a ba mai cewa komai kowa jim sai dai akwai mutum bakwai Allah ya sa muna cikinsu Amin.
suna can cikin yin al'arshi suna hutawa daga cikinsu akwai imamun adilu Na'am.
wanda ya yi shugabanci ya yi adalci ashe akasinsa idan baka yi adalci ba kana cikin wahala akwai shabun na sha'afi ibadatillah yaro tun tashin sai yana cikin bautar Allah da mutumin daga haramun ya gani na da damar ya taba tsoron Allah ya hana ya taba to ashe kenan wanda tsoron Allah ya rashin tsoron Allah ya sa shi ya taba ke yana cikin wahalar to kuma dai mutum bakwai ne Allah ya samu zama duka cikin tsarin sunna amin amin to ranar uba- in Allah irin wannan fushi za a kai a dawo a kai a dawo ya za a yi ya za a yi kowa wahala ta kai masa ko'ina Allah ya sa abu ya zo mana da dama Amin.
to sai ah, manya annabawa da mursalai da manyan bayun Allah sai a fara shawarwari ko a lahira akwai manya fa na'am sai a dinga ya kamata ya kamata to a je mana wurin annabi adamu shine abul bashari ah, ya je ya roƙi Allah wannan wahala ta yawa ai hisabi dan wuta ma ai gare shi wuta dan aljanna ma in mutu ya samu shi wato kowa a lokacin ya fi son ganin tunaninsa da wannan wahala gara zuwa wuta wannan rana awa akwai mutum bakwai ba sa ciki Allah ya sa muna cikin su mu yi Amin.
kokari mu zama cikin sunnan to sai a je wurin Adam ya ce wai wai ni ni da in ba dan ne ba ma da kuna aljanna da wami ni aka koro aljanna ba saboda ni aka koro mu gaba ɗaya da ni da ku muka dawo duniya in muka ta yi na je cewa a yi his- a zo a yi hisabi ya Allah ya yi faɗa wancan laifin da da na yi abu mai kamar laifi Allah ya ta da maganar aiban sai kai ku ta yi wurin annabi nuhu dai shi kenan sai a je wurin annabi nuhu to kaga wannan ta nunar shi adam ba da shi ake yawon ba na'am ta je wurin annabi nuhu a yi masa magana ya ce shi da ya roƙi Allah Allah ya halaka duniya gaba ɗai ai mun karanta a baya rabbi la tazar alal ardi min alkafirin da yara ce ku dai gaba ni kan ba da ni za a yi wannan ba Mm.
to haka dai har a zo wurin annabi Ibrahim shi ma ya faɗi nashi maganganu a zo wurin annabi ah, Musa shi faɗi nashi wani magana mai ban tausayi ce ni taɓa marin wani mutum sai da ya mutu in na je Allah ya maganar a yi a biya diya fa ni kan ku yi gaba kar a je a yi wato kowa ranar kafa kafa yake fa kar a tona silali kowa yana gudun kar a to in ga mutum na ganin ai ranar ba komai wallahi ma bukaci ne bai san abin da yake gaba ba ma bari aje ya tabbata ya ce kai wurin annabi isa shi annabi isa idan aka je wurinsa shi zai waɗi maganar da ta fi duk maganganun sun damuwa ce ni da wani suke ce ma Allah ni wasu na ce min Allah ku dai tafi wurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wurin annabi Muhammadu to shi zai yi shafa'atul kubra kenan Mm.
asa an yab'a saka rabbuka maqam mahmudan Mm.
to ranar ba mai iya magana sai annabi ya buɗe dama tukuna Allah zai yi ta kirari wa kansa limanil mulkul yau limanil mulkul yau yau ina masu mulki ina masu iko to an riga an karya mulkin duniya ba na da na lahira ba ka san akwai mulki a lahira ai mun karanta a baya wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira Mm.
an shi to nan ba a shiga aljanna ba tukuna kuma an bar duniya kuma komi mulkin mai mulki ran da ya mutu ko baka tube shi ba kan ya tuku na'am don ba a cewa shine shugaban kasa ko shine sarki ya mutu sai dai a samu foma dai za a ce masa kawai Mm.
ya riga ya wuce to la yamlikuna min khitaban ba wanda yake da damar magana gaban Allah ranar sai shi dai Allah tabaraka wa ta'ala in ya ba da dama wanda za a fara ba dama shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam آه، لا يملكون الشفاعة آه، إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا Mm.
ba wani wanda zai iya zo shi wani magana sai wanda ya samu dama daga wurin Allah آه، ربي سماوات الأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابا ba wani wanda zai iya cikin halitta wanda zai iya magana gaban Allah ranar sai dai wanda Allah ya ba dama يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوشني ذا أي إن ونن تاشن هنكلي يوشني ذا أي ونن أبوا يوما أي رانر قاموس يا رسول الله رانا تشيفا يقوم الروح وند ملائكة جبريل زي زو شي ملائكة جبريل فا والملائكة تسورا ملائكو سزو سي صفا لاي لاي سي سهو سهو in an zo za a hisabin amma amma kamin a hisabi kam ai ba wani wanda zai yi wani abu amma idan an yi wannan ceto na farko ne na farko Allah ya ba da dama sai waje a rabuka wal malaku saffan saffa waje a yau mai izin bi jahannam yau mai izin tazakarul insan fa anna lahu dhikra yau mai kumun ruhu wal mala'ikatu rana ce wadda mala'ika jibril zai zo ya tsaya da kansa wal mala'ikatu da sauran mala'iku saffan zo su yi layi layi yadda ka san dai a misalin duniya wani babban mai mulki zai zo ko shugaban ƙasa ne ko ni gwamna ko shugaban bataliyan sojoji kaga yadda sojoji ke zuwa suna fareti suna layi layi to haka ne mala'iku za su yi irin nasu amma ba irin wannan ba saffan la yatakallamuna ba wanda isa yi magana illa man adina lahur rahman sai wanda Allah ya ba dama farko wanda Allah zai ba dama shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawma nad'u kullu unasin bi imamihim sannan a zo da sauran annabawa in sun zo za a zo da su da har mudin ma sai mun kai yin magana saboda kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi an zo da mu za aji an zo da ko annabi adam ne har annabi nu duk kowanne manzo aka zo da shi falnas'al wa idhar rusul uqitat li ayyi yawmin ujjilat falnas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna almursalin sai a kawo manzanni ya ajiye ya a zo da adam da mutanensa nuhu da mutanensa ibrahim da kowa sai a zo da mutanensa wato ranar akwai ban tsoro fa sai a zo da annabi nuhu misali a zo da annabi nuhu sai Allah ya ce kai annabi nuhu ka ida manzance na tura ka ce Allah kurai na ida kai annabi nuhu ya ida muku manzanci sai ce ina ma ja ana min bashirin wala ba taba ganin nuhu ba nuhu muna ganin zai taba muna kaji abinda ba karanta baya wa kashi dan karan kashi suke ba annabi nuhu sai ya su mafa wai amma kaji rashin kunya wai annabi nuhu wai bai musu wa'azi ba la ilaha illallah kuma gaskiyar magana haka za a yi ba har mutane annabi Muhammadu in ai sai sun ce wai wai ba ba ida ba yanzu duk wa'azin nan sai wani an jira rike bace bai taba jin wa'azi ba kaji lasibi kokin nan da internet din nan da radio nan wanda zai ce billahi allazi la ba taba masa wa'azi ba bai taba bai taba jin ko labarin wai wanda lamarin gaskiya yake ba sai Allah ce to kai ku mutanen annabi nuhu annabi nuhu ya ida bai gaya muna ba Allah annabi nuhu ashe baka ida manzanci ba ce wallahi Allah na ida wallahi na ida Allah to shi Allah alƙali ne fa alƙali na shaida alƙali bai ce nuhu kawo shaida mutanen ga sun ce baka ida ba ce wallahi Allah na ida manzanci kowa fa kan sai ta kan sai ke yi fa wallahi Allah na to ina shaidunka sai ce mu mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a zo da mu to ce wallahi mu yarda ba wallahi mu yarda ba ya za mu karbi wannan duka zo karshe karshe ba mu yi lokaci ba hada lokaci za mu yi ya za su yi shaidan mu sai Allah ce a a ku bari kila ku suna da magana sai a tambayi mu sai kai ku ku ne shaidan Nuhu ya yi da amma Nuhu ya yi da manzanci eh Allah mu ne shaida me dalilin ku sai mu karanta Qur'ani na'am Allah ya ce kaza kaza kaza kaza ni da autum jihara sun duk ga magana annabi Nuhu sun mai ni alamtu lahu to ina kuka ji maganar wani annabi Muhammadu Allah ce a to magana ya gari amma ni ba anil hawa in wa illa wahyu yuha to shine ma'ana wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada saboda haka yawma yakumru wal malaikatu saffan la yatakallamuna ba mai magana illa man adin lahu rahman wa qala sawaban sai wanda Allah ya ba dama shine annabi sallallahu alaihi wasallam farko sannan a zo da sauran annabawa har a kawo gabri mu amma duk wanda zai faɗi magana fa sawaban zai yi fa kaji la sama unun fiya lagawan wala kidzaban wani sura illa qilan salaman salama shine kawai ba maganar banza la yamlikun yawma yakumu ruhul malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu sai wanda Allah ya ba dama kuma in ya bashi daman wa qala sawaban maganar da zai faɗa maganar daidai ce ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق faman sha attakhadha ila rabbihi ma'aba to duk magan da gaya muku dinnan dai zalikal yawm wannan magana wannan ranar da muke faɗa dai kar mutum kamar kurari ne ake yi ai ba gaskiya bane fadu bi aba ina in kuntum sadiqin mata hadal wa'du yas'alunaka an sati ayyana mursa duk dai ku aje wannan magana zalikal yawm alhaq wallahi wannan rana da ake magana gaskiya ce gaskiya ne in mutum ya so ya yarda in bai yarda ba kuma shi ya sani idan aka tafi ranar kiyama mutum na musu abinda kawai da an tafi Allah ya ce in daliku ila ma kuntum bihi tukazzibun in daliku ila zillin di salatu shu'ab la zalilu wala guni min la ku ne karetawa ko ku tafi ku ga abinda kuke karetawa in daliku ila ma kuntum ba ku ne ku je ga abinda kuke karetawa ku gani a wani lokaci an tashi sai ya ce musu to ga kiyaman nan ta tashi alaysa hazabil haq kuma har yanzu karerakin ne ake muku yanzu ma karyan ne ce wallahi Allah gaskiya to gashi nan dai kun gani zalika yawmul haq wannan rana da ake magana rana gaskiya ce nake gaya muku inna hadha lahu alqasasul haq saboda haka faman sha'a wanda ya so ittakhadha shiriki ma'aban makoma ta kwarai ila rabbihi zuwa ga ubangijinsa Allah tabaraka wa ta'ala fa hadainahu najdayn Allah ya azama hanya biyu ga hanya dare sai zuwa wurin aljanna wannan kuma hanya zuwa wuta to yi kenan wanda ka dauka ga dama ka dauka hanya aljanna dai ga ta dan wanda yake kan layi sama farko shine annabi Muhammadu shine gaban layi shi ko hanya zuwa wata wanda kan layi shine shaitan hanyar zuwa aljanna siratul mustaqim ce ga ta nan titi mai kyawo express ba kwana ba ramu ba faci faci ba tudu ba rafi la tarafiha iwajan wala amta lafiya lau babu yan fashi da makami babu yan fashi da makami komi babu titi lafiya kalau shi ko wannan ga ramu ga kwazazzabai ga yan fashi da makami ga masu fashi da makami ga yan kidnapping ga sunan haba kana hau hauka ne za ka ɗauki wannan mugu yaushe ma ka kai ga hanya lafiya lau mota mai lafiya wannan kun babu mota ko akwai motar ba tsohuwa sai an taba tafiya a ce fetur ya ƙari ko taya ta yi faci ko ko inji ya tsaya wahala zalla ga hanya lafiya lau annabi gaba kana wasa komi tsawon layi in ka leka ga annabi ne gaba ba kai nisa ba wallahi kawo layi kana zuwa amma in kaga shedan gaba wallahi ka kauce wan sha ta ila rabbihi ma'aba wanda ya so ga hanya ne ya doki makoma zuwa ga Allah ubangijinsa إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله تشيكينا na dai gaya maka gaskiya tun inda muka fito farkon sura an mai ta sa'aluna anin naba'il azim allazi fi muhtalifun nace mu kalla sai alamu wallahi za mu san sauran fa sun mu kalla sai to shikenan dai duk dai wanda yake farkon suran da muka kawo nan dai an ji abin da aka faɗa an ji Allah ko muka ce eh Allah mai ce to inna anzarnaku ni wazi nayi muku na yi muku wazi kawai na yi muku gargadin azaban kariban azaba wacce take kusa kar ku mani nesa take innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba su suna ganin wanda ba da imani kamar rana tana nesa Allah ce ina wallahi kusa take bari ma in ba ku misali in ji Allah yawma dubunu sama'u kalmuy dubunu jibal kalihin wala yasul hamimun hamima har dai inda Allah ya kai nuna mana duk gaskiyar magana ga in take to na yi muku na anzarnakum na muku gargadin azaban wannan azaba ce kariban kusa ba nesa ba yau mai rana ce wadda yanzurul mar'u mutun zai duba ya ga ma kaddamata ya dawo abinda hanayensa ta aikata ko ko da baki ka faɗa ko da ido ka kalla to abinda yasa aka kawo ya dawo hanayensa biyu saboda mafi yawan ayyuka hannuwan suke yi na'am ta yasa kawo ya dabu amma ba wai don wai sai abin da hannu yayi ba a'a ido ya kalla kunne ya saurara Allah ya maka ido don ka ga ayoyin Allah Allah ya maka kunne don ka ji ayoyin Allah ka ji wa'azi Allah ya maka baki don ka faɗi alheri ba ka faɗi sharri ba ya maka kafafuwa don ka tattaka ka je wurin ibada amma an baka dama in ka yi ibadar ka tattaka ka je wani wuri amma kar ka je inda Allah ya ya hana na'am an baka dama in ka kalli ayoyin Allah to ka kalli waɗansu abubuwa ka je ka nemo irin kayan da ka saba sai ka duba ido da kyau ka gani wannan kayan original ne babu jabu an baka dama amma ka kalli haramu kunnuwa ma an baka dama bayan ka ji ayoyin Allah ka ji wasu maganganu kar ka ji na haramun na'am to na dai muku wa'azi azaban karima azaban da yake kusa ba nesa yake ba Eh, na zannakum azaban kariban yawma rana ce wanda yanzurul mar'u mutun zai duba ya ga ma kaddama ce dawo abinda hannayensa ta aikata wai gul kafiru karshen ta ma dai ranar kafiri zai cizon yatsa ya ce ya laitani wayoni kaina kuntu turaban da wuri dai a ce na zama ƙasa saboda um, an ce su mutane kamar da aka faɗa a bayan za a zo waje a rabuka wal malaku saffan saffan wa man adu kullu unasin bi imamihim falnas'alanna alladhina ursila ilaihim wal nas'alanna al mursalin wal waznu yawma idhin al haqq duk sai an yi wannan to kamin a tafi a fara hukunci a cikin dima jinnai a cikin haƙƙi to a- sai a fara da dabbobi tukuna a kiro dabbobin da suka zauna a tudu kamin na ruwa da awakai ne da timakai ne da jakuna ne raƙuma ne dabbobin gida shanu kaji tantabaru duk a kira su su taru ta ce to wanda ya taɓa tunin wani ya rama wanda ya taɓa cizon wani ya rama duk dai wato ko- komi fa zai an rama fa sai kowa ya rarraba kowannensu ya rarraba sai a ce to su koma gefe daya sai a koma a- a dawo da dabbobin daji su ko su zo har kwari ba da gani tururuwa ne kiyashi ne eh, shazumami ne sauro ne duk sai an kira su amma ba mu sani ba sauro ko za a ce a raba cizon mutane Allahu alamu Na'am.
shi kawai ya ciji mutane da yawa mm to wannan kam sai a tattaro su sai su zo duk sai su a ce dabbobin daji masu kaho wanda suka tuni wanda ba su da kaho duk kowanne a ce ya rama shikenan an ɗebe wannan su ba su da takali saboda inna aradna amanata ala samatul ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamala al insani innahu kana zaluman jahula Mm.
yasa su ba su da takalifi mu aka zama takalifi yasa Allah ya ce wannan qur'ani law anzalna hadha al qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah saboda nauhin sa da dutse aka sauka aka sauka qur'anin nan wallahi da dutse ya narke saboda nauhin qur'ani amma dan adam ba ruwansa ce masa Allah ya ce qul wallahu ahad ah, yanzu za a gwada muku qul wallahu tun ba he gaba da san qul wallahu ya danne wannan ya manta an an gaya ba zama ne ka bar ƙarya Allah ce ala la tulalika to ni na fara ƙarya wa ya san kai ma ba kai ba wannan adam akwai tauri tauri gare shi dan adam shi yasa Allah ya ce duce da da in ta bushe wallahi ga da dutse da ita dan dutse ana fasa a samu ruwa ko a samu fetur amma da adam in ya kekeshe ai bannansa ba karama bace to sai eh, duk su rarrama idan suka rarrama sai Allah ya ce shikenan kunu turaban ku zame kasa an gama da su ba su da aljanna ba su da wuta Na'am.
to ranar idan an zo da dan adam mai laifi ah, wa nasukul mujrimina ila jahannama zur- ah, zurqan za a tura mujrimai miyagu kafirai azzalumai masu cin amana wa- wa- mayaudara makaryata ga sunan wanda ba su yi sallah sosai ba haka za a tura su ta zurkan ido gwala-gwala idanu jajir kamar da shanu sun ji kishirwa sun wuni sun kwana ba ruwa an kawo su inda ruwa yake su sheko gudane ba mai barin wani ya riga shi haka za su tafi kuma wuta suka yi fa Allah ya kiyaye mu to sai saboda ganin wannan dan adam wuta tana rura a bani nawa a bani nawa rabuhi za ce musu ila zillini ta su shaf to sai an wance an mai da su a da ƙasa to shi mujrimu mai laifi sai ce ya laita ni kuntu turaba wayo ni kaina wayo ni Allah dori dai in zama ƙasa wai ya bi so dori dai kar a yi shi dan adam duk karaman da Allah da ya yi ma dan adam wala kada karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri kai ka dauka hawan jaki ka hau doki ka hau raƙumi ka yanka akuya ka ci dan isa da matsayi ka yanka kaza ka ci tana fisge fiske ba ruwanka ka yayyanka ka ci ka daddace kasusuwa ka ci ba ruwanka da rayuwanta Allah hore maka don matsayinka don karamarka Na'am.
amma zuga shi yau lahira wai dori ka zama akuya ko jaki saboda hashin hankali to Allah ya ce na muku wa'azi wallahi haka za a yi Na'am.
inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba rana da kafiri ce dori dai ya zama kasa ya zama kasa ya kasance duniya ya zama dabba don ya dawo lahira da zama kasa ne shine karshen sura بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا wannan sura ana ce mata suratul nazi'ati da suran ma da sunanta ta fara نعم Oh, wato suna ne wanda ba daɗi da jin nazi aci din nan kaji dai akwai jayayya to ba daɗi Eh, to haka aka bata suna ita ma makka aka sauke ta Ah, tana kamar suran da muka fito yanzu duk muna cikin ah, surorin makka makka ne ka, muna yanzu kamin mu kai surar madina sai lam yaku tukuna sai mun ɗau dogon gargare ne sai mun kai kamar wajen surori ashirin duk muna cikin surorin makka tun inda muka fito ah, surar ah, wani sura ne kamar sura dai uku sama yanzu wanda mu- muka fito to daga nan dai har suratul ah, lam yaku duka makiyoyi ne muke cikin su din nan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ne aka sauke ta tana da ayoyi guda 46 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar sauran yawan da surori Allah yana rantsuwa wan naziati garqa yanda ga can can muyi wal mursalati urfa نعم falasifati asfa wallahi ya da ina rantsuwa nan wannazi'ati gharqa ina rantsuwa da mala'ikun nan masu danne kafuri su zo ɗiban rayuwarsa ba sassautawa suna ɗiba garkan da gaske da gaske wannan shi zaci na ina rantsuwa kuma da mala'iku wanda suke zowa ɗiban ran ɗan adam musulmi mumini salihi taƙi cikin natsuwa No.
cikin nishadi Hmm.
nashdar sai aka fara da kafurai nazi'ati yana yiwa kila saboda maganan kafuran ne aka fito saboda inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaban cewto wan nazi'ati gharqan to yana yi wakila tunda an kare maganar kafurai ne to bari a fara suran da su kafuran ah, kafurai munafukai sun shiga ciki azzalumai miyagu duk mujrimu da ya shiga ciki Allah yana rantsuwa da irin wannan mala'iku ai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ɗiban rayuwan waɗannan miyagu ba kyau An- Allah ya ce ya Rasulullah ba na so ka gasar da zan ɗiba rayuwar sunan ba daɗi wannan zai ya ce garkat in sun zo ɗiban rayuwar nan suna ɗiba da gaske ne za su ce za su fito wato mala'iku su Allah ba su dama su yi tasarrufi gurgurdun da Allah ya ba su dama yanzu kaga wannan mala'iku ne masu ɗiban rayuwa cikin ba daɗi kaji dai garkan da jin garkan ɗin kaji ba daɗi kam sannan wannan shi daci na shidan wannan kuma suna ɗiban rayuwa cikin nishaɗi cikin jin daɗi na shidan kamar masdari ne na nashi daci ɗin wato jin daɗi na gaske natsuwa hankali kwance نعم to abin ya zama taula biyu kenan مم.
wannan na miyagu kafurai da kannansu wannan na annabawa manzanni da mabiyansu na shi dace na shidan kenan to inda abin zai kasance su mala'ikun da za su ɗibi rayuwa na kafiri za su fito ne cikin sifa marashiya kyawu cikin bakakka ma za su fito su fito babu kyawun gani da makamai da adduna da wukake da kayan ta kayan fada ne yadda ka san dai sojoji an ce je su kama mai mai laifi kaga za su shigo cikin babbar- bakar mota za su kawo bakakun tufafi kawo ta muguwar hula su sa No.
su kawo wani abu su daddanna idanu su kawo ƙafafuwan ma baka ganin yatsunsu hannuwan ma baka gani ga wanga bindiga a hannu ga wanga makami a hannu ko kayan nan nasu kawai na jika aka ce ka ɗauke su an baka aiki Hmm.
lokacin suka fito fama to haka mala'ikun za su fito ba kyawu idanu jajiru su zazzare idanu zai zama mara lafiya Allah ya kiyaye mu Amin.
ce kai mun zo mu ɗibi rayuwanka shaidani mutumin banza mu jiri mu ka gan mu za mu danne ka buɗi ko ba mala'ika ɗaya fa ka ji adawa mala'ika ɗaya gawai ya zo ya yi musu ihu sai duk suka suke saboda tashi hankali suka mutu amma su saboda a ba kafuri munafiki mujrimu laifi ba mala'ika ɗaya zai zo ba ka je ce nazi'ati ne mala'ikun ne da yawa za su zo runduna runduna don ba da tsoro suna ta direwa suna sauka suna direwa mutum na nan yana nishi ba lafiya shi ya ga abin da yake gani ka gan mu mun zo mu ɗibi rayuwanka mutumin banza azzalumi can ana cewa kana cewa ba gaskiya ne ba in an mutu ba a tashi ana yi maka to in za mu ɗibi ranka Wal- sai a buɗe masa gidansa na wuta shiga alama wuta tana zabarfaka ga macizai ga kunamu ga kayan tashi hankali ga inda za a kada ka shaidani mutumin banza don haka ko ka ɗebe ranka da kanka ka ba mu ko mu tsatsagi jikinka mu fuswa maka mu fidda ranka fuswa ka ba mu akhruju anfusakum alayhi mutu zauna azabal huni bima kuntum taquna ala allahi ghayril haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun falaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrati wa taraktum ma khawalna wara'a zukur wa ma nara ma su ta fada su ta fada su ta fada sai mutum ya kama juye-juye in gadon asibiti ne gadon baya daukarsa Allah ya kiyaye wuya ta kowa ya ta ihu ko sai an dwaɗe sai an danne gida ma saboda tashin hankali ya fusga nan in ka bari ya rika ka kai bai da lafiya ba ka ya kucewa wai dimi ya kai kamar ran ne zai fusga sai ya ce ai an ku tura mun irin karhi karfin tashin hankali ne Allah ya kiyaye mu Amin.
to wannan mala'iku Allah ke rantsuwa da su sannan nashi daci nashi dan suko za su zo ne su dai ne wancan ah, shi malaka jibril din ne ya tawaffakul malakul maut alladhi wukila bikum shi malaka jibril da hidar runduno sai su zo sai su cire waɗancan kayan na tashin hankali na bala'i sai su fito kamar an gayyace su biki ko lancin Hmm.
ko wani taro su fito fasinali ɗinsu Na'am.
su canza motoci ba babbaku ba su fito kamar ku manyan gani ranka ya daɗe ranka ya daɗe sannan zuwa ta fito sifa kyakkyawa suna dariya ba wancan miyagun huluna babu bindiga babu makamai babu nan hu- hu- eh, takalman da an saka ɗaukar su an baka aiki ba da su ba za su fito kyakkyawu su zo sai su suke mutum kwance wani eh sai ga yaro tsero kamar yana bacci to ka san mu ba mu san ka ba ba ba ba ba ba mu san ban san ku ba to mu an turo mu mu yi maka albishiri sai a buɗe masa gidansa na aljanna sai ku ga yana bacci amma ka yana murmushi yana motsa baki Hmm.
yana motsa baki to wannan gidanka ne na aljanna yanzu an turo mu ɗibi rayuwanka mu kai ka can amma kar ka damu fa kar ka damu Al- duk wannan abun naka ne an baka sannan kwana nawa ne ma duniyar wanda ba kabari kabari duniyar ba su mutu ba su ma suna zuwa sannan karka damu annabi Muhammad yana can sabban suna can bayan bayan Allah du- su ne zaka iske kaga ga kaza a bude masa yana gani ya- wacce ya- ga kayan yana nununa masa sai Allah sarki ta amma ku kuna mini magana ban san ku a nanu aure ya ku filayatud duniya ai muna ta da ku kai baka san mu bane yanzu dan zaka mutu ne muka zo muna ta da kai duk da yake ake alheri muna tare saboda kwantar da hankalinka wa abshiru bi- bil jannati allati kuntum tu'adun alladhina qalu rabbana allah thumma istaqamu tanzalu alayhi al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tadawu nuzula sai ta ba su labari ta ba su labari kyakkyawa sai ji dadi sai dinga murmushi shikenan sai sai su daga sun ba shi almishiri ne za- sai su ce masa lokaci kaza za mu dawo sai ya bude ido sai ce "Ah, waye da wa da waye ne nan wane kai ne masu jinya falwala idza balagatul hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun Hmm.
to jima na wani ka gani rashin lafiyar nan ba za ta banni ba saboda haka, ha ba ba ba da muna ganin kayi bacci hankalinmu ya kwanta muna ganin ka samu sauki za ka ba mu tsoro da Allah ba a'a ba ka bane ba ka bane ni ciwon nan ba zai banni ba zan zan zan zan zan zan ta lafira amma ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi ta ba su labarin dan wasiyoyinsa da kaza da kaza ta baba da Allah baba dai bari ta damu da hankali shi kenan ku dai ta yi ku bari in huta yanzu ka- yanzu karfe nawa wani lokaci yana tunanin lokacin can da aka ba ya matsu fa ya watsu bai ta yi ba to ku dai tashi ku tashi kun sun- kun cika da surutu ta Allah ku tashi ku tashi ku lullube ni ku lullube ni daki ko da haka sai ya ce babu shi Allahu akbar na wani aure an kubila hayatun duniya to waɗannan mala'ikun masu zuwa da wannan albishiri su ne Allah ke rantsuwa da su abin da ya shafi rantsuwa kun mu yi bayani a baya Allah yana rantsuwa da duk abin da ya so tabaraka wa ta'ala wannan zai ce gaƙar wannan shi dashi na shiɓa والسابعات سبعا wasabihati sabha Allah ce ina rantsuwa da mala'iku masu iyo in mun ɗauki shi na iyo masu tafiya kamar iyo saboda su kai ayyukan bayan Allah inda ake inda ake a- a- ake ajiye su domin ilahi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu wasabihati sabhan ina rantsuwa da mala'iku masu kai kawo suna iyo a cikin hilin sama saboda su je su kai ayyukan bayu inda ake failin ɗinsu
فالسابقات سبقا fassabiƙaci sabaka su ne mala'ikun nan wanda suke tsera sabiƙaci fastabiqul khairat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ta fassabiqati sabaka kuma ina su ne mala'ikun da nake rantsuwa da su wanda suke rige rige wurin alheri inda Allah ya tura su ka san lokacin da Ah, inda muka faɗi a bayan nan lokacin da um, ɗan adam zai tashi ah, a cikin ah, ba- bakin ramin wuta ɗin nan yana maganganu an nuna masa wuta eh, ya laita haka na tilkaziya magana anni maliya halaka anni sultaniya ya za hannu wayo Allah ina mutuwa ina cigiya ki zo ki ɗauke ni wai ya ga wuta ya ga tashi hankali mutuwan nan fa da kowa yake gudunta ba ba ma ra- ina mutuwa ina mutuwa yana cikin yanta in ya ga mutuwa bata zo ba in mai mulki ne ma in mai kuɗi ne magana anni maliya ina dukiya ku zo dukiya take amfani ni in ko mai mulki ne halaka anni sultaniya duk mulki na tafi a banza ina barori na ina yara na ina sa- sojoji na wanda suke min kariya ba sa bari a kai gare ni sai an halaka su duk ina suke ya kuka yau ka bari wannan bala'in ya zo shi bai san da yake faɗa ba sai Allah ya ce mala'iku huzuhu hagullu kama shi ku daure min mutumin banza su malje ka dami shi wuta to lokacin da Allah zai ce mala'iku huzuhu kamo shi ku kamo shi to an je mala'ika dubu saba'in za su yi rige-rige kowa da sai je shi fawa sa tukuna kamin saura su taho Sa- dubu saba'in fa kowa da zai je ya mace mutumin ya kamo shi ya danne ya kada shi a wuta to ina Allah ke rantsuwa da wannan mala'iku fasabiqati sab'a wannan mala'ikun ne da suke gaggawa suna rige-rige wurin kama kafuri lokacin da aka ce a kama a kama shi ne ko kama duk abin da duk da inda Allah ya tura su wurin umarni ba za ba, ba la ya suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru فالمدبرات أمرا falmudabbirati amra ina rantsuwa da wannan mala'ikun da suke kula da al'amuran da aka wakilta su mala'ikun Allah ya kasa su kashi-kashi kamar jibril eh, azra'ilun da muka yi magana yanzu shi kaga shi ne aka sa ɗebo wuta a ƙasa lokacin da za a yi ɗan adam jibril ya tafi ya kasa ƙasa ta bashi tausayi don Allah karka ɗibe ne karka matse ne ya ƙi- bai- bai ɗiba ba mika'ilu ma ya tafi ɗiba ta yi ta magiya don Allah karkata bani ya ji tausayinta azra'ilu ce je dobo ya tafi don Allah karkata bani karka matse ni karka ɗibe sai ta ƙare magiyarta ja to ai wanda wanda kin ka gama da shin nan shi ya turo ni Na'am.
ya mace ta ya dobo ƙasa je kawa ya adamu Allah ce to ina khalaqna ku biyani idukum in za a ɗebo ɗiba rawan nan mutumin to kai za ka je ka ɗebo shi shi yasa in ya zo ɗiba rai duk yanda kai kuwa duk yanda dangi suka yi kuwa suka yi ihu ba ruwan azra'ilu نعم sai ya danne ya ɗiba to ah, shi an sa shi wurin kula da rayuwa Eh, shi ko jibrilu wurin kawo wahayi shi ko mika'ilu wurin kawo ruwan sama da yanzu a bana duk yadda za a shuka ta gero ne na shinkafa ne masara alkama dawa eh, duk wani kwaya da zai fito wanda wani ce mu duhu dubu nayi wannan dubu buhu ɗari wannan kaza to eh, hannun yana wannan yana wurin mika'ilu Na'am.
abinda duk za a noma a duniya mika'ilu an bashi an danka masa an yi sainin kan mun yi karatun a baya Mm.
a yayi sainin yana hannunsa kuma ruwan saman zai kawo su daidai bukata bakin abin da aka ce kawo duk ruwan da kaga an yi ba mika'ilu ya san ko digo nawa ne Allahu akbar.
ba zai kara ba zai rage ba Allah ce eh, sako digo kaza kuma wanda za a sako a duniyar gaba ɗaya da hannunsa sai ba ɗaya ko ba danka masa suna wurin Allah tabaraka wa ta'ala Allahu akbar.
آه، وإن وإن عندنا خزائنه مم.
وما ننزله إلا بقدر معلوم مم.
komai yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala to falmu haka suke tafiya falmu dabbirati amran ma wanda muka ba kula da al'amura haka ma a duniya kowane al'amari Allah ya bada kularsa a wurin wasu eh, wani mulkin gari wani mulkin ƙasa wani mulkin gidansa wani mulkin shanunsa wani kajinsa wani ma mulkin kansa gwargwado to kai ma Allah ya magana da kai falmu dabbirati amra يوم ترجف الراجفة yawma tarjufur rajifa rajifa abinda na gaya muku can ƙarshen sura in ji Allah inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaban nazo ne ma wannan rantsuwa ba ba wannan abu nake nufi ba ina so in gaya muku wa'azi nake muku kai ranar da nake so in gaya muku nan ranar da za a yi duk wannan abubuwa din yauma rana ce wadda tarjufur rajifa ƙasa za ta girgizawa girgizawa hawa tashin hankali idan azra israfil nan yayi gusa na farkon nan kowa da komai ya mutu ai busa na biyu idan yayi fa'izahum min al min al min al ajadasi fa'iza fa'iza min al ajadasi ila rabbiyan silun kaga mutane suna fitowa kamar fari kamar dai sun ge ranar da aka yi ruwan sama dinnan na farko suna fitowa kai ba makin da yake fitowa ha za ka ga mutane suna fitowa suna bulbulowa suna fitowa kowa sai tashi fa'iza hum qiyamun yanzuru mutane hirga hirga lafiya me aka yi menene kowa hankalinsa tashi wasu abin da ake yi ba ce a abin da aka yi aka yi aka yi aka yi magana ne wanda kuke karyatawa in kuma su karyatawa ne su goma ne suna su wannan ya wailana haza yawmuddin ya wailana wa yawmu Allah ranar ta tabbata su kuma suna kiran haza yawmul wannan hinin da aka yi mana alƙawali ne wasa da kalmur salut manzani ko sun yi gaskiya gaskiyar magana ta tabbata to shine Allah yake gaya muna nan yauma ranar da za a yi wannan al'amari rana ce wanda tarjufur rajifa za a girgiza girgizawa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha ranar da za a girgiza ƙasa saboda tashin hankali idan wato girgizan da take tsoro take fa tsoro fa kamar kana cikin masallaci ka ji wani irin tsawa ka kowa sai ya kada No.
ko ba kada ba sai an taka ta kada to haka sai mutum yi ƙasa ta kada to kada wanda za ta yi shine komi zai shige a cikin ta la tara fiha iwajan wala amta wa khashatil aswati lirrahmani fala tasmu illa hamsa kowa da miriya da mai tari da mai tsegumi da mai magana atishawa ma ba mai iya yi khashatil aswati lirrahman fala tasmu ba kajin komai illa hamsan sai kukan sawu za a tafi wurin hisabi kowa babu gurgusa me ka matse me ka take min yatsa a duniya ake wannan kowa da kansa yake yi yawan tarjifin rajifa tatba'uha تتبعها الرادفة tatba'uha radifa idan an yi wannan sai a radifatun busa mai biyowa tatba'uha sai ta biyo ta wannan busa na mutuwa wannan busa na tashi wani fi hafi suri fa sai kaman fi samati wani fil ardi illa man sha Allah na farko sun wani fi hafi ukura da biyun kenan fa idza hum sai ga mutane kiyamun ga tsaye yanzu na suna diddiba suna kallo menene ake yi menene ake ita ko zuciya wa afidatuhum hawa zuciya tana dab dab dab ta zo balagatil hulqum ta zo a makogwaro kamar dai zuciya ta fado a fili ta gani wani irin tashin hankali ake a wannan hilin zuciya idanu sun yi jawur zuciya tana dab dab dab kamar dai ta fado ta gani menene ake wannan wuri ta yau matar jufin rajifa ta tabawa radifa alhamdulillah to Allah ya sa ranar ta zo mana da kyawu barka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da Amin.
imani mu da mutuncin mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amin dukkan abin da muke so na alheri Allah ta'ala ya ba mu shi Amin.
abin da muke neman kariya Allah sharri amin Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah ya biya bukatun mu Amin.
Allah ya biya bukatun wanda suke musu Amin.
addu'a duk wanda yake wurin nan da bukata na alheri Allah ya biya masa Amin.
Allah ya biya Allah ya biya albarka annabi Amin.
sallallahu alaihi wa sallam masu Amin.
mulkin mu na kasar nan Allah ya saita mana su ga Amin.
daidai Allah ya ture mana su ga abin da ba daidai ba Amin.
mu ma Allah ya saita mu ga daidai ya ture mu ga abin da ba daidai ba Amin.
iyayen mu da malumin da shahanan mu duka Allah ya saka Amin.
musu da alkhairi Amin.
shahanan mu Allah ya kara musu karama da Amin.
duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam آمين بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة لصلاة الفاتح الحمد لله رب آمين.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين.
إياك نعبد وإياك نستعين آمين.
اهدنا الصراط المستقيم آمين.
صراط الذين أنعمت عليهم آمين.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين.
الفاتح لما أغلق آمين.
والخاتم لما سبق آمين.
ناصر الحق بالحق آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره آمين.
العظيم سبحان آمين.
ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد الحمد لله لله رب العالمين